في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة sha ɗaya ga watan takwas watan sha'aban jiran ma'aikiya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daga makka zuwa madina allah madaukakin sarki ya faranta mana rayukanmu dangane da abin da ya shafi babban nasara da allah madaukakin sarki ya gwada mana nasanta kanmu tare da ɗaya daga cikin manyan malamanmu a cikin wannan ƙasa ta Najeriya daga kuma garin Zaria wanda wannan malami shine a Sheikh Bashir Lawal daga cikin birnin Zaria kuma malam fitacce ne kamar yadda da yawan mu muka sani malam yana cikin limamai na masallacin da ke unguwan tudun jikun wanda ake kira da suna jami'u talata salafi mun san a sheik imam aliyu telex ko mutane sun san shi sosai musamman saboda kwanan da yake zuwa iya a cikin makaranta ajin yara anan allah gaba academy inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah ya saka masa da alkhairi ko ba kuma ta ba an zo taro yace ba wanda ba inda kowa ya kwana a aji hadda shi a ajin da yara suke kwana a nan aka kwana to malam shine na'ibinsa shine na'ibin Sheikh Talex a wannan wuri kuma malam yana da markazi markazu wa'il islami shi ke jagorantar kayansa gargashin kafawa kansa da kansa Allah ya masa jagora sannan malam akwai makaranta ta ma'at wadda har yau dai darakta ne a wannan banda sauran ayyuka da ake tare da su na daga cikin inda za ku gane wani aikin wanda ba mu da ikon mu taɓa shi shine cewa za a yi muhabara ɗan ƙyas lokacin da ake da shi kuma har aka zauna aka yi wannan rubutun to rubutun dama aikin malam ne muna roƙon Allah ya ƙara ƙarfafa gwiwarsa ya ƙara buɗa masa ya ƙara haskaka masa Allah ya saka masa da alkhairi abinda nake fahimta kawai karatu aka zo a yi mana tunda dai haga mu da littattafanmu a hannu an rubuta abin da za a faɗi a rubuce kuma bi za a yi muna bi muna kalla muna gani muna bibiya saboda haka bai kamata in yi doguwar muƙaddima ba don aikin da ke gabanmu mai mahimmanci roƙon da nake yi Allah subhanahu wa ta'ala iwa malam jagora mu da muka zo don mu saurara Ubangiji Allah madaukakin sarki mana jagora ya ba mu ikon ji mu fahimci abin da ake iya ake fada kuma ya ba mu ikon aiki da shi a ƙarshe Allah ya hada mu a gidan dacewa zan tsaya a nan na mai gabatar da malam karamakallahu tafaddal mashkuran ma'zura
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki wanda ya haɗa mu a wannan gari na faki mai albarka a munasabar ɗaurin aure na ɗaya daga cikin 'yan uwanmu wato alaramma nasiru idris faki muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu wannan aure albarka اللهم بارك لهما وبارك عليهما وبارك فيهما واجمع بينهما في خير malam da yake jagoranta wannan masallaci Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi ya ƙara ma rayuwarsa albarka kamar yadda aka gabatar yau muna juma'a sha biyu ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam biyu, kuma yau ashirin da shida ga watan uku miladiya ɗaya. an faɗi dalilin haɗuwarmu to wannan wata 'yar tsaraba ce ita taƙaitacciya da muke fatan mu ƙari juna da ita shi kamar yadda malamanmu suke cewa al'ilmu rahimun bai na ahli ilimi kullum zumunta yake sawa a tsakanin masu yinsa da ɗalibai da malamai duka abinda ilimi yake sawa a yi shine zumunta to wannan yana ɗaya daga cikin nau'i na zumunta da ilimi yake sawa sau da ka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ga dai rubutu ina jin ba dole bane ya zama mun bi shi harfan bi harfi an dai rubuta sau da ka za mu yi abin da ya cancanta a yi ko kuma abin da ya sauwaka a yi a ƙa'ida irin waɗannan muhadarorin na tsakanin magriba da isha'i ban cika son su wuce awa ɗaya ba sannan al'imam muhammad ibn shahabin zuhri rahmatullahi alaihi kamar yadda al'imamu zahabi ya ambata a cikin littafinsa mai albarka siyarwa alamin nubala yana cewa ma tsala majlisun illa kana lishaitani fihi nasibu duk lokacin da majalisi ya tsawo to shedan yakan samu rabo a ciki to shi yasa a yi abu cikin nishadi a gama yafi fiye da a ce za a tsawaita a gaji a gaji a gaji a gaji sai kasance sun ce idza tsala al-kalamu fa inna ba'dahu yunsi ba'dahu idan magana ta tsawo to sashinta sai ya sa a manta da wani sashi sai ya zama kamar ana kitson tsohuwa idan an kama can an tufke sai can kuma ya kwanci to amma idan aka yi daidai wa daida ba tare da an takura ba to sai ya zama insha Allah an samu fa'idar da ake son a samu taken haduwar mu yan uwa masu albarka al-istiqamatu ala ad-din hirzun min al-fitan tsayuwa da tabbata da kafuwa da daidaito a kan addini babu kokwanto wannan shine kariya daga fitinu kowannenmu yana shaida akan cewa muna rayuwa a wani zamani wanda malamai masana na Allah rabbaniyai sun tabbatar da cewa zamani ne na fitinu duk wata fitina da ake magana kanta fitnatu shubuhat da fitnatu shahawat dukkaninsu sun afku a cikin wannan zamanin namu kuma muna ganin su muna shaida su wasu wal iyadu billah muna cikin haqqul yaqin wasu muna cikin ainul yaqin wasu kuma ilmul yaqin wasu kai tsaye sun shafe mu wasu muna gani wasu kuma muna jin labari labari wanda babu ƙarya a cikinsa al'umma tana cin wani irin yanayi mara daɗi can ya kwance can ya kwance yau ka ji kaza gobe ka ji kaza to duka idan ta kwakwance ina ake komawa domin a samu ɗauri addini huwal jabir likulli munkasir duk abin da ya karye to addini shine mai ɗaure shi kamar yadda al'imamul busti rahmatullahi alaihi yake faɗi a nuniya sai yake cewa wa kullu kasrin fa inna dina ya jiburuhu وما لكسر قناة الدين جبران ce dukkan wata karaya in aka same ta to addini ke daure ta to me kake tsammani idan addini ya karye to wa zai daure shi dukkan wata fitina da ake ciki addini da tsayawa a kansa da rike addinin katamaumau da yinsa da gaske waɗannan su ne mafita kuma su ne kariya a duk lokacin da aka shiga fitina kuma tun daga fitinun da suka faru a farkon safiyar musulunci ko hantsinsa to magabatanmu abinda suka rika wasiya da shi shine rike addini kuma duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi ya rike addinin to shine wanda ya zama ya kubuta fitinan nan ba za ta ci shi ba sannan wasiyoyin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana bayan ya ba mu labarin afko fitinu to babu wasiyoyin da manzo Allah sama ya mana fiye da mu rike addini addini shine kariya shine mai dauri daga dukkan wata karaya da aka samu Allah subhanahu wata'ala ya tsare abinda shimfiɗan mu ta kunsa kenan idan aka duba aka gani mun kawo hadisi kwara ɗaya hadisin Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi hadisi mashhuri da yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka ghayrak قال قل آمنت بالله ثم استيقظ sahabin annabi sun sama Sufyan ibn Abdullah Thaqafi radiyallahu anhu yace na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi nace masa ya ma'aikin Allah ka faɗa mun wata magana kwara daya wadda a cikin musulunci take ba zan sake tambayar wani game da ita ba bayan kai annabi sallallahu da aka bashi jawami'ul kalim Allah subhanahu wataala ya dunkule masa kalmomi zai yi magana a cikin haruffa takaitattu amma ai ta sharhin su sai ya ce kul amantu billahi sun mastaqi ka ce ka yi imani da Allah sannan kai istiqama ka daidaita ka tsayu ka kafu akan addini to wannan hadisin kusan shine zai zama kan zance namu idan mun gani za mu ga cewa mun kasa batun gida-gida akwai mafhumul istiqama da ake nufi da istiqama din na biyu akwai al-istiqamatu fil qur'an ya al-qur'ani ya ba wannan mas'ala ta al-istiqama muhimmanci sannan sai al-istiqama fi sunnati nabawiyya ya sunnar manzo Allah sama ta kula da wannan mas'ala ta istiqama sannan al-istiqama fi aqwalis salaf maganganun magabata a game da istiqama sannan sai al-asbabul jalibatu lil istiqama sai kuma ababen da su suke jawo mutum ya kafa addini sai khatima kamar yadda muka ce ba bi za mu yi duka ba mu ce sai mun karanta komai harafi bayan harafi kalma bayan kalma lafazin al-istiqama a harshen larabci tushen kalma ne na wasu haruffa guda uku an ƙara kuma haruffa guda uku asalin kalmar ƙamani ko ƙawama to sai aka ƙara alhamzatu sinwata wanda a wajen masana harshen larabci wannan ƙarin yana fa'idantar da abubuwa da yawa daga cin abin da yake ƙara yake fa'idantarwa akwai asairura wato kasancewa idan aka ce aka ce istaqama ay sara qa'iman kenan cikin ma'anonin sannan kuma da alhamza da asin wata in aka sa su a kalma sukan fa'idantar da mubalaga wato kaiwa matuƙa idan aka ce fulanun istaqa ko istaqama fulanun ay balaga fil qiyam wanda ya kai matuƙa a tsayuwa to wannan a harshen larabci ke shi yasa babban malamin lugha al-imam ibn faris rahmatullahi alaihi yake cewa da kafun da wawun da mimun kalmo haruffa ne da suke fa'idantar da tushen ma'anoni guda biyu kuma masu inganci idan suka ce qama qiyaman wal qaumat wal qaumatu al marratu al wahida idan tasab idan ka kafu sai a ce qama kafuwa sai a ce qama sannan kuma qama na zuwa da ma'ana al azima yin abu da gaske tun daga zuciya kamar yadda ake cewa qama bi hadha al amri idza atanaqahu larabawa suna cewa wane ya tsayi da al'amari wani a tsaye yake har bahaushe yakan ce ya yi tsayuwar mai daka to a harshen larabci su ma haka ya ce istakama in tasab wani ya kafu irin kafuwa da tsayuwa na mai daka a takaice dai ita kalma alistiqama tana fa'idantar da alintisa kafuwa sannan tana fa'idantar da asaba tabbata sannan tana fa'idantar da al'i'tidal tana fa'idantar da al'i'tidal daidaito idan aka ce fulanun mustaqimun ay sara qa'iman aw muntasiban ala amri aw thabitan alayhi aw mu'tadilan ghayra mu'wajjin aw ma'ilan ila tarfai naqibi a larabci idan aka ce wane istaqama aka ce ko fulanun mustaqim to yana fa'idantar da wane ya tsayi ya kafa akan wani al'amari wane ya tabbata akan wani al'amari sannan kuma da ya kafu ya daidaita bai karkace ya dama ba bai karkace ya yi hagu ba ya tsaya inda ake bukatar ya tsaya abin da ake bukatar muke ɗaya daga cikin mawaka na larabci waɗanda ake kafa hujja da maganganunsu ka abubuwan zuhai yana cewa humu darabuku hina jurtum anil huda بأسيافهم حتى استقمتم على القيم هذا يا شيمي هم ضربوكم حين جرتم عن الهدى في سوني سكا بجيوك الوقت عند سكا كون كركشي مشيريا da me suka bige ku bi asiyatihim da takubbansu hatta taqamtum ala alqiyam har sai da kuka dawo kuka kafu kuka tabbata kuka daidaita ala alqiyam akan abin da ake son a tsaye a kansa kuma a kafu kuma a daidaita kaga ashe tsohuwar kalma ce domin Ka'ab ibn Zuhair yana cin mawaka waɗanda suke muhadramai yayi waka a jahiliya kafin zuwan musulunci sannan kuma bayan musulunci ya zo ya zama cikin mawakan musulunci ya zama cikin mawaka waɗanda suka riƙa kara addini da waƙensu radiyallahu anhu to amma a shari'a idan suka ce al-istiqama al-imam ibn rajab al-hafiz rahmatullahi alayhi yake cewa al-istiqamatu hiya suluku as-sirat al-mustaqim wa huwa ad-din al-qayyim min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wala yasratan abinda ake ce mai istiqama a shari'a shine mutum ya zama ya bu gwadabe miƙaƙƙe shi kuma gwadaban nan miƙaƙƙe shine addini addinin da yake miƙaƙƙe babu karkata a cikinsa kada mutum ya kasance yana waige ta dama kai ya zama yana waigen hagu ya zama a miƙe yake shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira hanyar tasa da as-siratul mustaqim kuma ya buɗe littafin sa da shi kuma ya umarce mu alal aqalli a rana idan ba za ka iya yi ba to kai so goma sha bakwai adadin salloli da kake ke na raka'o'in da kake kullun sai ka ce ihdinas siratal mustaqim alal aqalli su goma sha bakwai da asuba kana faɗi su biyu da azhar kana faɗi su hudu da la'asar kana faɗi su hudu da magriba kana faɗi su uku da isha'i kana faɗi su hudu in ka hada za su baka guda goma sha bakwai idan ba kai kowace nafila ba ke ba kana roƙon Allah subhanahu wataala ya tsaye da kai akan wannan gwadaban miƙaƙƙe gwadaban da babu karkata a kansa kamar yadda za mu gani nan gaba a kira hanya kawai da asirab a kira hanya kawai da asirab a larabci to wannan kiranta da aka yi da asirab na nuna cewa mai kakkiyar hanya ce to amma Allah ta'ala domin ya nuna mana hanyarsa ita kadai ce kwara daya da ya waje ba a bi ta kuma a tsayi a kanta ka a karkace sai kuma mata sifa sai ya ce asiratul mustaqi kuma shi ma ya ce mana ne inna rabbi ala siratin mustaqi shi kanshi Allah subhanahu wataala dan akan gwada da yake wanda yake babu karkata a ciki kuma ya neme mu mu ma mu kasance akan ne akan wannan gwadaban mai kake mu tsaya akan sa kan mu karkace kada mu rika waige muna neman wani abu wanda ba shi ba to wannan abin da al'allama ibn rajab alhambali ya faɗi kenan a cikin littafinsa jami'ul ulumi wal hikam to shine sai yake cewa yashmalu dalika fi'l at-ta'ati kullaha wannan ya kunshi dukkan aikin da'a az-zahira wal batina ayyukan da'a na bayyana da na boye sannan wa tarkal manhiyati kulliha kadhalik sannan ya kunshi aikata nisantar duka ababen da suka kasance an hana yin su gabaki daya idan aka ce a tsaya a kan hanya a yi istiqama to ana nufin wa yashmalu zalika fi'l at-ta'ati kulliha dukkan wani aiki na da'a ya shiga cikin wannan na farilla na sunna na nafila hakanan ya kunshi nisantar duk wani abu da aka hana na haram ko na makaruhi ko shubha ma shine istiqama wannan abinda al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali ya faɗa ke amma al-Allama Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa Madarijus Saliki fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai yake cewa fal istiqamatu kalimatun jami'atun akhidatun bi majami'id din kalmar al-istiqama a shari'a kalma ce wacce ta kasance ta tattaro kuma ta yi ruku da dukkan matattara addini duk wani abu da kake nema ya shiga cikin addini to in kana magana kan alistiqama to ya shiga ciki وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد abin da ake nufi da istiqama shine mutum ya tsaye a gaban Allah subhanahu wataala haƙiƙanin tsayuwa kuma da gaske yana mai cika alƙawarin da ya ɗauka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin kowannen mu ya ɗauki alƙawari cewa ba zai shirka ba kowannen mu ya ɗaukan ma Allah alƙawari tun a alamul zar cewa ba zai shirka ba to ya cika wannan alkawarin ya tabbatar da shi to shine ake nufi da al-istiqama da gaske da cika alkawari shine sai yace wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyyat idan kana batu akan istiqama tsayuwa akan addini da gaske to wannan fa ya kunshi maganganu da zakai har bakin ka ya zama yana faɗin abin da ya ga dama istiqamatul lisan kenan harshen ka duk abin da zai faɗi to kai taka tsantsan kuffa alayka hada wannan gashi nan wanda malam ibn qayyim yake faɗi yake cewa da ya kai tsawon hannu to ba za a zauna a duniya ba harshe da Allah ta'ala ya sa shi ya kai tsawon hannu saboda fitinarsa ba za a iya zaman duniya ba wannan tsokar gata nan ba ta da kashi jirahatul lisani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisani in aka ji ciwo in aka ji ciwo ta sanadiyar harshe to ba a iya magani Allah ta'ala a cikin hikimarsa ya sanya masa gate biyu kofa biyu aka sa masa gate na farko shine labba in ka daga labban ka sannan akwai wani gate din da ya fi shi karfi shine hakora saboda a tsare shi a cikin gabobin dan adam ba wanda aka ma wannan sitirar sai shi saboda an san tsiya ta kunsa to istiqama a kansa sannan da istiqama istiqama ta kunshi al-af'al ayyuka aikin da mutum zai yi sannan wal ahwal da yanayai ababan da suka shafi ayyukan zukata wan niyyat haka nan niyoyi fal istiqamatu fiha wuqu'uha lillahi wa billahi wa ala amrillah mala ibn al-qayyim yace daidaitan waɗannan ababen al'akwal da al'af'al da al'ahwal da anniyat shine ya zama duk lokacin da za a afkar da su za a yi su to a yi su don Allah kaga ikhlasi ya zo sannan wabillah Allah ne ya bada umarnin a yi wabillah ko kuma wannan bawun nan ba'ul isti'ana ce duk abin da za a yi a nemi taimakon Allah kamar can yadda Allah yake cewa wasbir wa ma sabruka illa billah ay la tastati'u an tasbira illa bi illa bi i'anatin min Allah ba za ka zama mai juriya ba sai Allah ya taimake ka to ka nemi taimakon Allah sannan wa'ala amrillah sannan in za ka aiwatar da waɗannan abubuwan gabaki ɗaya ka yi su a yadda Allah ya ba da umarni shi ne yake nufi da lillahi wa billahi wa ala amrillah lillahi al-ikhlas kai dan Allah billahi an tasta'ina billah shi yasa kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in domin komun kwazan kan Allah bai taimake ka ba to kwazan ka sai ya maka bala'i shine mai hikima yake cewa idan lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yajni alayhi ijtihadu idan Allah bai taimake ka ba to kwazan ka zai jama bala'i da kwazan ka zaka shiga wuta eh da qur'ani sai ka shiga wuta ko da qur'ani mutum sai ya shiga wal qur'anu hujjatul laka wa alayka sannan awwalu man yus'arun nahu bihi shine qari'un allamahu Allah kitabahu ko to kaga kaga idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwal ma yajni alayhi shahadu to ka Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu sannan wa ala amrillah hayyar da Allah ya bada umarni kaga anan an kawo maka da babu hawa ba san zuciya babu ina ganin babu ina ganin ya kamata babu wannan cin addini a shari'a ta ce a yi e shari'a ce ta ce a yi abinda ake bukata hankalinka ya gano maka shine ya gano maka kyawun shari'a kuma ya gano maka cewa za ka bi shari'a amma ba ka ce shari'a ta bi bayan ka ba kaga wa ala amrillahi kenan to istiqama ce shine sai muka ce waɗannan tarifa sun duk da malamai suka ambata zamu ga sun yi sun kusanci juna kuma dukkaninsu sun kunshi da'a Allah a aikata ko a bari sannan kuma dukkaninsu sun kunshi cewa ashe abin da ake nufi da istiqama shine kafuwa da tabbata tare da daidaito akan hakikanin addini al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi a cikin al-fathu a cikin fathul bari yace al-istiqamatu kinayatun an at-tamassuk bi amri Allah ta'ala filan wa tarkan idan ana magana akan istiqama malam ibn hajar yace a takaice kawai ana maka zaurance ne ko kuma ana maka sakaye ne na kawai kai ruku da addini da gaske wajen aikatawa abinda aka ce aikata ka aikata wajen barin abinda aka ce a bari ka bari wannan shine yake nufi da al-istiqama a takaice inji ibnu hajar kinayatun an at-tamassuki bi amri Allah ta'ala fi'lan wa tarkan kawai sakaye ne in aka ce istiqama aka ce istaqim to ana cewa ne tamassak ala tamassak bi amrillah ta'ala filan wa tarka kawai shine istiqama kai ruku da umarnin Allah abinda Allah ya ce ayi ayi kai abinda Allah ya hana ka hannu shike shine istiqama to wannan shine mafita a cikin rayuwa a duk fitinar da za a shiga kuma duk wata fitina da kaga ta lulluba al'umma ta hau kansu to an bar istiqama shi yasa Allah ya ce wa Allah wastaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadakan me yasa Allah ya ce ma'an ghadakan saboda me alma'u alaihi madarul haya alma'u alaihi madarul haya ruwa rayuwa tana gudana da shi ne shi yasa ake ce mishi alhaya a larabci suna da wani karin magana a larabci suna cewa la hayata bi la haya ba rayuwa in ba ruwa kaga alhayatu sai kuma aka ce ne alhaya to sai Allah ya ce wa alla wistaqamu ala at-tariqati la asqainahum ma'an qadaqa da a ce sun tsayu akan hanya tamu wacce muka nemi su tsayu akan ta to me zamu musu la asqainahum ma'an qadaqa da sai mun shayar da su wani ruwa sai aka sa ruwan a matsayin munakkir da mun shayar da su wani irin ruwa gadaqan wanda ya kasance mamakon ruwa wanda ya kasance marmaro wanda ya kasance mai bulbulowa wanda ya kasance mai ba da rayuwa wanda ya kasance rayuwa za ta inganta da shi haga Allah ya amfani da ruwa domin akwai ruwa akwai komai in akwai ruwa to akwai rayuwa kaga shi ma sai cewa Allah wistaqamu ashe istiqaman nan ita ce mafita kuma ita aka bari shi yasa aka shiga cikin hauma hauma shi yasa rayuwar ta rikice ma mutane Allah ka dawo da mu kan daidai al istiqamatu fil qur'an istiqama a cikin alqur'ani alqur'ani ya ba istiqama muhimmanci matuka ya bi salo salo mabambanta domin tabbatar da wannan ka'ida ta istiqama alal aqalli za mu ambaci salo da alkur'ani ya bi domin ba tsayuwa akan addini mahimmanci salo guda tara salo na farko Allah maɗaukakin sarki ya bayani akan cewa shi kanshi yana kan daidaito ya tsayu ya kafu ba karkata a cin al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yana faɗi akan harshen ɗaya daga cin annabawansa inna rabbi ala siratin mustaqim lallai ubangiji na yana kan gwadabe wanda ya kasance mai kakke gwadaban da babu karkacewa a cikinsa babban malami shekul mufassirin al'allamatu tabari yake faɗi a cikin tafsirin sai yake cewa ai inna rabbi ala tariqil haqqi ubangiji na yana kan hanyar gaskiya yujazil muhsina min khalqihi bi ihsani zai saka ma wanda ya kyautata da kyautatawa والمسيء بإساءته شي كما وند يموننا الله زي موننا زي ساكا مسا دا مونناوا لا يظلم أحدا بايا ذالنت قوى منهم شيئا daga cikinsu ولا يقبل منهم إلا الإسلام والإيمان به sannan tsayuwar da Allah ya akan gwadabe wanda yake madaidaici to yana nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karba daga wani ba in ba addini da imani ba da abin da ka zo da shi in ba addini da imani ba in ba musulunci da imani ba Allah madaukakin sarki ba zai ansa ba shike wannan ma'ana inna rabbi ala siratin mustaqim kenan kamar yadda shaykhul mufassirin al-allamatu at-tabari ya faɗi a cikin tafsirin sa nabiyu salo nabiyu Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa ya shiryar da annabawansa zuwa ga wannan gwadaban wanda yake mai kakke wanda babu karkacewa a cikin sa bayan ya lissafa mana annabawansa guda goma sha takwas a cikin suratul an'ami sai ya ce ne wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wa jitabainahum sai ya ce wa hadainahum ila siratin mustaqim duka waɗancan annabawan guda goma sha takwas da Allah subhanahu wa ta'ala tun daga watilka hujjatuna atainaha ibrahima har zuwa ƙarshe sai Allah madaukakin sarki ya ce daga cikin iyayen waɗannan annabawan da kuma zurriyarsu ‘ya'yansu da kuma dangoginsu ‘yan uwansu mun zazzaɓe su sannan mun shiryar da su zuwa ga gwadabe wanda yake miƙaƙe kaga ashe ne an biya Allah ta'ala ala siratin lahil mustaqim annabawan Allah su ma akan hanya suke madaidaiciya hanya miƙaƙiya hanyar da ake son kowa ya bi ta salo na uku Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya neman ka daidaita a matsayin wata addu'a da kullum mummune za su yi ta alal akalli a cikin sallolinsu kullum a fatiha sai ka ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah madaukakin sarki ka shiryar da ni gwadabe wanda yake miƙaƙe gwadaban da babu karkacewa a cikinsa kamar yadda muka faɗi so goma sha bakwai alal akalli a rana al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yace hanya ba a kiranta a matsayin sirat hanya tana da sunaye da yawa a larabci ana ce mata mahajja ana ce mata manhaj ana ce mata at-tariq ana ce mata as-sabil ana ce ma hanya as-sirat duk waɗannan sunaye ne na hanya ana ce mata ad-darb da dalun ad-darbu ana ce ma hanya ash-shi'b eh musamman hanyar da ta kasance a tsakanin duwatsu guda biyu duk wannan sunayen hanyoyi ne to amma a harshen larabci ba larabe idan ya ce ma hanya asirat to sai ta cika sai ta cika sharuɗa biyar lafazin asirat kun ga ta Allah ce inna rabbi ala siratin mustaqim yace wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum sai yace wa hadainahum ila siratin mustaqim ihdina siratal mustaqim to asirat a larabci ba a ce ma hanya asirat har sai ta cika sharuɗa guda biyar na farko sharaɗin shine al-istiqama balarabe bai ce ma hanya asirat sai idan ta kasance mai kakkiya hanyar da take da kwane-kwane ba a ce mata asirat na biyu al-isalu ila al-maqsud hanyar da idan ka bi ta za ta kai ka inda kake son ka kai hanyar da za ta yanke maka ta zama maka ba inda kake son kai ba ba a ce mata astirar na uku alƙur hanyar ta zama kusa take ba ta da nisa na hudu sa'atu hulil mari hanyar ta zama duk wanda zai bi ta wani ba zai ce a'a akwai gosulo ba hanyar musulunci ba gosulo a ciki shi yasa kullun so muke a ƙaru kullun so ake a shiga a shiga a shiga a shiga ba wani wanda zai ce matsa min ba wani wanda zai ce ka shige min gaba sannan na biyar ta'ayyunuhu tariqan lil maqsud balarabe bai kiran hanya as-sirat sai idan ta zama idan ba kai idan ba ita kabu ba to ba inda zaka kun ji sharuɗa guda biyar na kiran as-sirat a matsayin hanya ba a ce ma wata hanya as-sirat sai ta cika waɗannan sharuɗa to kuma sai Allah ya nannaje subhanahu wata'ala bayan ya ce ihdinas sirata ta cika waɗancan sharuɗoɗin guda biyar amma kuma sai ya mata ne sai mata sifa sai ce al-mustaqim al-wasf huna lil mubalagha an siffanta hanya aka ce mata al-mustaqim bayan as-sirat da aka ce mata sai aka ce kuma al-mustaqim saboda akai matuka inna rabbi ala siratin mustaqim ihdina siratal mustaqim to wannan salo na na uku kenan salo na hudu Allah ta'ala kai tsaye ya umarci manzo Allah sama cewa ya zama mai istiqama yace fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatgha fastaqim ka daidaita ka kafu ka tabbata kama umirta kaman yadda aka baka umarni wa man taba ma'aka sannan duk waɗanda suka tuba suka bi hanyar Allah tare da kai to su ma su zama haka wala tatgha kai da su kar ku zama kun yi duguya ne me tsuguyan shine imma an takunu mufarritin wa imma an takunu mufritin kar ku zama kun zaki sannan kuma kar ku zama kun zokale kar ku zama kun zake kun wuce gona da iri sannan kuma kar ku zokale ku kasa kaiwa inda ake son a kai ku tsaya inda aka ce ku tsaye akwai hadisi duk da malaman hadisi suna tattaunawa akan ingancin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace shayyabatni hudun wa ashbahuha yace suratu hud ita ta sani ne farfara tun kafin suna zaune da sayyidina abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar ya kalli annabi sun ce ya rasulullahi shibta qabla mashibik ce ya ma'aikin Allah kai farfara kafin lokacin farfararka ce ce shayyabatni hudun wa ashbahuha yace da hudu da makamantanta irin su suratu shura su suka sani ne ne ne farfara da wuri saboda me saboda fastaqim kama umirta nauyin wannan fastaqim kama umirta ya sa manzon Allah sama ya farfara to ka gani sannan ya ce fali zalika fad'u wastaqim kama umirt kaga shura da hud ke salo na biyar umurtan mummunai da aka yi cewa su yi istiqama Allah ta'ala ce fastaqimu ilayhi wastaghfiru ku tsayu ku kafu ku daidaita ga Allah wastaghfiruhu kuma ku nemi gafara Allah za mu ji sirrin hada istiqama da istighfari me yasa Allah ta'ala a cikin hikimar sa ya hada istiqama da istighfar zamu ji a gaba insha Allah salo na shida ja'aluha shartan lil in'ami 'ala al ibad bil ma'i ghadiq Allah ya sanya istiqama ta zama shar'i ta ai mabayi ni'ima da ruwa wanda ya kasance marmaro mai daɗi wa Allah istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqan wanda mun fassara a baya salo na bakwai shine izalatul khawfi wal huzni an ashabiha duk waɗanda suke cikin istiqama ba za su shiga cikin alkhawf ba alkhawf tsoron abin da ya wuce alhuzn ko alhazan tsoron abin da zaka tara a gaba to masu istiqama ba su da shi ashe kaga tsoron da muke ji yanzu yi mana yawa sai mu binciki kanmu hal hal nahnu ala istiqama hal nahnu mustaqimun hal nahnu ala sirat mustaqim tambayar da ya kamata mu kan mu kenan limaza hada al-khawf a gidanka tsoro kake ji kana tafiya akan titi kana jin tsoro da ka ji wani motsi iska ta buga kofa da ƙarfi sai hankalin ka ya tashi Allah fitar da mu to kaga kaga shine shine Allah madaukaki ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah kuma lallai suka daidaita suka tsayu suka kafu akan hanya madaidaiciya ba su karkace ba to fala khawfun alaihim ba su da tsoro a game da abin da ya wuce a baya wala hum yahzanun sannan kuma ba sa da damuwa da tsoro a game da abin da za su je su fuskanta nan gaba idan lokacin mutuwar su ya zo ba za su ji tsoron me suka bari a duniya ba sannan ba za su ji tsoro na me za su je su tara a lahira ba sannan salo na takwas ja'aluhum ashabal janna Allah ya sanya masu istiqama aljanna ta su ci ulaika ashabul jannati khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun masu istiqama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ne ma'abuta aljanna kuma in sun shiga ciki za su dawwama a ciki sakamakon abin da suka kasance suna aikata na istiqama na tara amrul mala'ikati bit tanazzuli alaihim waqta mautihim ma'a bisharatihim Allah ta'ala zai sa mala'ikunsa masu rahama su sakko a lokacin da mutum zai mutu in dai mustaqimi ne shi suna lallashinsa suna kwantar masa da hankali suna masa bishara innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu shima atan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim kaga mutumin da ya sami istiqama ranar da zai mutu mala'iku za su zo su taya shi su raka shi su kwantar masa da hankali ba yi da damuwa to duk wannan saboda alkur'ani ya nuna mana mahimmancin istiqama ji waɗannan salo-salo ɗin har guda tara da muka ambata fa'ida al'imamu ibn rajab yake cewa fastaqimu ilayhi wastaghfiru da Allah ya ce ku istiqama ku daidaita ga Allah sannan kuma ku nemi gafara sai ce isharatun annahu la budda min taqsirin fil istiqamati al-ma'mur biha wannan Allah na mana hannunka mai sanda ne istiqaman nan da wuya kowa ya iya yin ta dole sai an samu tawaya ko dan yaya ne kallalan ma ya qadi ma amara fayujbaru dalika bil istighfari al-muqtadi lit-tauba a lokacin da aka samu tawaya a cikin istiqama to sai ya zama istighfari shi zai daure maka tawayar da ka samu karayar da aka samu a istiqama to istighfari shi zai tumfaye ma mutum matsalar da ya samu sai ya zama Allah ta'ala ya taimake shi ya zama mai istighfari shikenan idan istiqamar sa bata cika ba to sai istighfari ya tumfaye masa to kaga shi yasa sai Allah ya ce me fastaqimu ilayhi wastaghfiru aka hada tsakanin al-istiqama da al-istighfar a cikin ilimin Allah ya san cewa mai kallalan ma ya ƙabi ma amara ɗan adam ba zai iya ce ɗari bisa ɗari ya abin da aka umarce shi ba shi kenan sai aka ce mai istighfari to kun ji sirrin haɗa istighfari da istiqama ce al istiqama fi sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta ba istiqama muhimmanci matuƙa za mu ambaci wasu daga cikin hadisai alalakalli guda uku hadisi na farko hadisin da muka fara gabatar da shi hadisin sufyanu bin abdullahi thaqafi radiyallahu anhu yace na ce ya manzon Allah kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak wa fi riwayatin ba'dak malamai sukan hada riwayar sai su ce la as'alu la as'alu anhu ahadan ghayraka ba'dak ko la as'alu anhu ba'daka ghayraka ba zan sake tambayar wani ba wani ba game da wannan abun bayan kai shine ce masa amantu billahi thumma istaqim ka ce ne imani da Allah sannan kai istiqama ka ce kai imani da Allah sannan ka tsayu akan wannan الإمام أبو العباس القرطبي يكي شيوا وأمره بالاستقامة على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات إذ لا تتعدى وأمره بالاستقامة على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات إذ لا تتأتى الاستقامة مع شيء من الاعوجاج فإنها ضده النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر صحاب الناس لدرجة دا يكسن شيات إياك فيا ديديت أكن أيكن داء sannan ya nisanci ababen da aka hana gaba kiɗa domin istiƙama ba za ta iya yiwuwa akan wani abu ba alhali mutum ya karkace in akwai karkata to babu istiqama karkata kishi istiqama ce al-i'wijaj ضد الاستقامة والاستقامة ضد الإعوجاج karkacewa kishi ya tabbata da kuma miƙewa da tsayuwa da kafuwa akan wani abu hadisi na biyu hadisin sauban radiyallahu anhu maulan nabi sallallahu alaihi wasallam sauban ibn bujdad radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace istaqimu ku yi istiƙama ku daidaita ku kafu akan addini ababen da aka umarce ku da su ku yi ababen da aka hana ku ku hannu sai ya ce walan tuhsu amma ba za ku yi kiyaye istiƙama ba ɗari bisa ɗaya walan tuhsu ba za ku yi kiyaye istiƙama ba wa'lamu anna khayra a'malikum as-salatu ku sani aikin da Allah ya fi so wanda ya fi fifiko a cikin aikin ku shine sallah wala yuhafizu ala alwudu'i illa mu'minun ba wanda yake tsara alwala ce mai imani mahalli shahid a cikin hadisin istaqimu amma kuma sai mutum ya ce me walan tuhsu istaqimu amma walan tuhsu ku daidaita amma ko ba za ku iya daidaita nan ɗari bisa ɗari ba fa amma abin da ake bukata shine ku yi abin da za ku iya yi ku yi abin da za ku iya yi sai aka faɗa muku cikin abin da za ku iya yi kuma ya taimake ku akwai sallah akwai riƙe sallah wa aqimi salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar kaga sallah sannan kuma sai aka ce me sai aka ce wala yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min ba a yin sallah ai sai da alwala ko to sai aka ce ba kuma mai tsara alwala sai mai imani daga cikin alamomin imani akwai tsara alwala ɗaya daga cikin malamai al-Imam al-Qadhi al-Baydawi rahmatullahi alayhi yake cewa al-istiqamatu ittiba'ul haqq yace ai abin da dama ake nufi da istiqama shine bin gaskiya wal qiyam bil adl kuma ka tsayo akan adalci wa mulazamatul manhajil mustaqim da kuma lizumtar gwadabe wanda ya kasance mai kakke wa zalika khatbun azim amma wannan wani lamari ne mai girma la yatasadda li irfa'ihi illa man istada'a qalbuhu bil anwar al qudusiyyah ba wanda zai iya samun wannan sai wanda zuciyarsa ta haskaka da haske daga Allah madaukakin sarki haske na tsarkin Allah subhanahu wataala ya ratsa zuciyarsa wa takhallafa an adh-dhulumat al-insiyyah sannan kuma ya kubuta daga duhu na ɗan adam ɗan adam yana da dubbai kala-kala wa ayyadahu Allah ta'ala min indihi sannan Allah ya taimake shi daga gare shi wa qalilun ma alqadi al-baydawi yace kadan ne ake samu waɗanda suka cika wannan wa akhbarahum ba'da al-amr bidhalika annahum la yaqdiruna ala ifa'i haqqihi bayan annabi sama ya bada umarnin cewa ai istiqama sai kuma ya bamu labari sai ce walan tuhsu amma ba za a iya ba ba za a iya ɗari bisa ɗari ba والبلوغ إلى غايته كي لا يغفلوا عنه فلا يتكلوا على ما يأتون به ولا ييأسوا من رحمة الله فيما يذهب sai manzon sama ya mana kashe cewa duk da haka kan mu rafkana kan mu kuma mu kuma mu kashan gade a game da abin da muke aikatawa sannan kuma kada mu ɗeba ƙaunar rahama Allah subhanahu wataala shi yasa aka sa mana su ya zama rukunnan ibadar mu ya kasance alkhawfu war raja' babu ibadar da za ta tashi ta tafi wajen Allah ta'ala ba tare da khaufu da raja'u ba kai fatan Allah ya anshe ta ka ji tsoron kuma kada Allah ya ki an san maka idan ka hada waɗannan fakafakan guda biyu to ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salih yarfa'u al-'amalu salih shine wanda ya kasance an gina shi akan rukunai guda biyu al-khawfu ma'ar raja kana jin tsoron ka Allah ya ki karban aiki sannan kuma kana fatan Allah ya ansa wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'i sai da raghbatu da rahabatu in kai kakkaji cewa ka isa bayin Allah manya manya idan suka yi aiki suna ganin wannan aikin da suka yi ba wani aiki ba zafi aiki zafi aiki zafi aiki amma sai su kankanta aikinsu amma kuma wannan bai hana sifatan cewa Allah ya an shakin da suka yi ba to kaga wannan kenan al-allamatu tibi yace lamma amarahum bil istiqamati hiya shaqqatun jiddan tadarakahu bi qawli wa lan tuhsu da annabi sallallahu ya umarci bayi mabiyansa cewa su istiqama su kafu akan addini daidai wa daida kuma al'amari ne mai wahala matuka sai manzo sama ya riski magana sai ce wa lan tuhsu amma ba za ku iya ba رحمة ورأفة من الله على هذه الأمة سبو توسيي دا توسساوا دا الله تعالى يكي مونا الأمة شي يسا تيشيني فاتقوا الله ما استطعتم كيما الله تقوى ما استطعتم ديدي وقودين إيا وكو ديدي وقودين إيا وكو شي يسا ما لمن فيكي سكي دا قايدة تكي شيوا الميسور لا يسقط بالمعصور almaisur la yasqutu bil ma'sur abinda zaka iya yi to ba zai fada ka kiyansa ba dan wai wani abu da yake tare da shi wanda akwai wahalar yi dauki wanda zaka iya yi kai dauki wanda zaka iya yi kai yanzu misali ayyukan addini suna da yawa akwai abinda Allah subhanahu wataala kai tsaye kai zai tambaya akwai kuma abinda Allah subhanahu wataala zai tambayi shi gabanni ne to idan shugabanni ba su nasu ba ba ka da hujjar da zaka ce kai kuma ka ƙi naka kai kai naka yanzu wannan ka'idar ta fiqhu da take cewa al-maisur la yasqutu bil ma'sur kaga ita ce take aiki sannan mafi yawancin ayyukan da Allah ta'ala ya dora mana zamu iya yin su ko ba hukuma ko ba hukuma zaka iya yi ayyuka da yawa kashi 75 cikin ayyukan musulunci al'amalul fardiyya ne ko da gwamnati ko ba gwamnati zaka iya yi kaga ba zaka jira kace sai gwamnatin musulunci ta kafu sannan zaka zo kai ba irin na masu mahadi sai mahadi ya zo sannan za su juma'a sai mahadi ya zo sannan sallar sallar farilla a zahar da la'asar da magriba da isha'i da asubahi ta suka zama wajibi a kansu kaga wannan tunani ne budadde idan ka mutu kafin mahadin ya zo to me za ka je ka ci sannan kuma ya daɗe bai zo ba har yanzu to kaga wannan abin da ake bukata ce fattakullaha mastata'tu ku yi ma Allah takwa ku tsara dokokin Allah ku bi dokokin Allah mastata'tum daidai gwagwadon iyawarku to kun ga shine wannan so daga idan istiqama istiqama ita ce fattaqullaha haqqa tuqati ai ma Allah ta kawa da gaske tsantsar ta kawa idan haka ba zai yiwu ba fattaqullaha mastata'tu ku yi abin da za ku iya yi almaisu la yasqutu bil ma'su hadisi na uku shine hadisin sayyiduna Abu Hurairah manzo sai ce saddidu wa qaribu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amalihi قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله النبي صلى الله عليه وسلم سددوا سددوا ما لم يسكت استقيموا شيء كديديت يد أكي بقاتك كديديت في منزل الصمد بالمؤمنين رؤوف رحيم سيتي وقاربوا أي إن لم تقدروا على الاستقامة فقاربوا على الاستقامة idan ba za ku iya daidai wa daida ku kafu ba ku miƙe babu karkata ko da ƙwayar zarra to wa ƙaribu ku kusanci istiƙama shi yasa ai kullum ake buƙatar ka zama ne kana kana measurement kana makanka evaluation kamar yadda masu haka koyarwa suke da measurement and evaluation kana duba ina ne ka samu komada wani ci gaba yau na samu kullum ka tashi a wannan ka ashirin da hudu da kake da su wani ci gaba imaninka ya sama wace tawaya kake tsammanin ka samu a cikin imaninka ɗabi'unka da kake da tasgaro game da su wace ce ka iya gyarawa kaga kana ba kanka aiki kullum kana auna kanka kana ganin wani ci to yana cikin muƙaraba ce na إن لم تقدروا على الاستقامة فقاربوا على الاستقامة إذا بذاكوا استقامة دريبة دريبة كوكسنتا كل كيتي حقا أنشكان شيء ساعة سن كل كركا ganin me ka karu da shi ya ibada ka take karuwa komai naka ya yake karuwa kuma ita ce kaida ahlus sunna wal jamaa al iman yazidu wa yanqus yazidu bi amali ta'ati وينقص بعمال السيئات imani kullum yana karuwa yana raguwa imani yana karuwa yana raguwa yana karuwa da kyawawan ayyuka da ake aikatawa sannan yana raguwa da miyagun ayyuka da mutum yake aikatawa suna faɗi suna cewa da a ce imani wani abu ne da za a zo a fito da shi a auna shi ya ce da za ka ɗauki mutum biyu imaninsa ɗaya a lokacin da ka same sa ka auna imaninsa gejin imaninsa ɗaya misali a ce ana auna imani da da giram ne eh ko ana auna shi da kilogiram sai aka auna sai aka ga imaninsa daidai wa daidai yake sai ka ɗauki ɗaya sai ka jefa shi ya tafi london ko paris ko new york inda zai je ya gaba ɗala ya ga tsaraici ɗaya kuma sai ka ɗauke shi sai kai shi madina madinar annabi sallallahu alaihi wasallam ce to bayan sati biyu sai a zo a fito da imanin sa auna sai an ga imanin wancan da yake madina ya daɗi sosai saboda ababen da yake gani kila rayuwar shi daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi in ya fito titi ba zai ga mace ba hijab ba ba ma ba zai ga mace ba niqabi ba sai ya tafi kilomita goma bai ga mace ba niqabi ba balle ga wata ta buɗe kai balle ga cinye wata shi kuma wancan yana can yana kalle-kalle na abubuwa marasa kyau to in ka zo za ka auna imanin sai ka ga imanin wancan ya sama shi kuma wannan imanin sai ya ƙasa mujarradin bi'a ko da baya aikata saban Allah to kaga kaga shine wannan to to wa qaribu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sani sannan ku sani ɗayanku ba zai tsira da aikinsa ba shi ya sa abin da sai kaje lokacin da in Allah su ce jaza'an bima malamai su ce wannan ba'un ɗin ba'u sababiyya ce ce ba'u sababiyya ce bima aiki sababi amaliku sababi ne aikinku wasu sababu kada ta hallaf zai yi wa sababiyya in mutum bai da lafiya ba asibiti ake zuwa ba a ce an ba shi magani an ba shi magani sai ya warke a magani sababi ne amma kada ta hallafu sabab sai a ce duk likitocin da ake da su a ƙasa ƙwararrun wanda suka fi kowa ƙwarewa su suka tsaye a kansa amma kullum suka ba shi magani kuma sai ciwo ya ƙaru sai ya mutu kaga ta hallafa sabab saboda ubangijin sababin ya sa shi baya bai san sababin ya aiki saboda ka aikin mu zai iya zama bai yi amfani ba saboda sababi ne amma rahma Allah subhanahu wataala ita ce Allah yake rufe bayansa da ita sai ya zama ya sa ya sa su a cikin aljanna su Allah ya mana al-imam ibn qayyim yake cewa abinda ake bukata a wajen bawa shine ya zama yayi istiqama asali istiqaman nan wahiyar sadad can da aka ce saddidu sai ce fa in lam yaqdir alaiha bil muqafa bil fal muqaraba idan mutum bai iya istiqama ba to ya kusanci istiqama i fa in nazala anha fa tafrit wal idaa in ko ya kasa muqaraba to zai zama yayi sakaci kenan sannan kuma me wal idaa zai zama ya tozarta aikin sa so da kaɗayan biyu ake son mu ko dai mu zama muna ajin as-sadad as-sadad al-istiqama ce idan ba mu samu damar kasancewa a ajin as-sadadul istiqama ba to mu zama ajin al-muqaraba amma duk wanda ya sauka daga nan to yanzu zai shiga ajin me at-tafrid wal idah yanzu ya shiga cikin ya tozarta aikin sa Allah shi kyauta al-istiqama fi aqwalis salaf maganganun magabata da ke nuna